بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyar ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa muna darasi na hamsin da shida a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab wanda yana mana bayani ne akan shiryar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da umra da kuma aikin hajji wanda satin da ya gabata mun fara bayani lokaci ya ƙure mana malam ya ce faslun ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكان نساؤه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا واحدا غسلا ثانيا لإحرامه ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيس المسك يرى في مفارق في مفارقه ولحيته في مفارقه ولحيته ثم استدامه ولم يغسله ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين ثم أحل بالحج والعمرة في مصلاه ولن يم ولم ينقل أنه صلى لإحرامه ركعتين malam ya ce bayan ya yi bayani akan um, fitowarsa daga madina lokacin da zai tafi aikin hajji kenan ya tsaya a zulhulaifa zulhulaifa shine miƙatin mutanen madina shine miƙatin mutanen madina nan ce miƙaci inda ake ɗaukan ihrami kenan ainihiyar aikin hajji ko umra ko kuma hajji da umra ko kuma hajji kadai to a wannan tafiya manzo Allah ya kwana a wurin thumma ba ta biha ya kwana wala Allah ko din sauran sahabbai duk a haɗu gaba ɗaya a tafiya kai ɗaya sannan ya sallama gariba a can ya sallar isha'i a can zulhulaifan ya sallar asubahi washe gari ma sai da ya azahar a lokacin dukkan matansa suna tare da shi duk gaba daya haka shi annabi sallallahu alaihi sallama cikin hikimarsa idan zai aiki na ibada da iyalinsa yake yi da iyalinsa yake yi so idan mutum ya samu dama zai je aikin hajji ya ɗebi iyalinsa ko ɗaya ko biyu ko duka in dai akwai hali to ai sai ya yi haka don annaba ma ya tafi da matansa sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ana samun 'yan kuskure haka wasu suna da halin ba za su je da matansa ba sai ya nemi kaninsa sai hada sai ya hada shi da matarsa kaninsa kanin nan naka fa zai iya zuwa ya auri matarka ko yayanka yayanka zai iya auren matarka in ka sake matarka kaninka zai iya zuwa ya in ta gama idda ya neme ta aure ta ko in ka mutu zai iya aure ta so haɗari ne haɗa mata da ƙani ko mata da wa wanda mahaifi wanda wannan babu wata alaƙa a tsakaninsu kuma harkar tafiya aikin hajjin nan abubuwan da ake Allah ya nebar wa kansa ne kawai na rashin gaskiya da ha'inci a ciki da sakewa da matan suke yi za ka gansu wata tana mu'amala da mutum yadda ka san mijinta ne tare za su rinka tafiya harami kafada da kafada tare za su rinka dawowa kafada da kafada in za a je jidda sayayya haka za su hayi mota su shiga su haɗa jiki da jiki a ɗauke su su tafi ya shiga da ita kasuwa ya ta yawo da ita a matsayin ƙaninka ne ko yayanka ne ya tafi da matarka akwai haɗari akwai haɗari ƙwarai da gaske so ya kamata a kiyaye duk da a wannan yanayin da take ciki ba zai yi aure ta batun da tana da aure amma ina son shaida maka wani abu zai iya gindayawa ta kashe auren ta zo ta aure shi su mutum ya tafi da matarsa shi ya fi kafa da kafa kuna tare da ita to wannan ma da sauki wani wallahi da abokinsa yake haɗa ta wani bana za ka eh wallahi to bari zan haɗa ka da iyalina za ta da aboki fa mutum ya haɗa matarsa da abokinsa su tafi aikin hajji ko aikin umra da aboki kuma a cewa je bautar Allah shi ma je ta keɓanta da ita akwai waɗanda aka kama suna lalata a can ya za a yi abokinka ya ɗauki matarka ya tafi da ita kasuwa ko ya tafi da ita ba ni sunan shi jidda jiddan nan fa kasuwar jiddan nan ba ta da bambanci da kasuwar garinku harkoki ake sosai to ballantana ma baƙi ne suna da wani yanci na musamman su a wajen su misali Allah ya sauƙi to annabi ne kun ji an ce da matan sai tafi bayan ya bar duniya halifofin da suka yi mulki bayansa suna zuwa aikin haji da matansa to ai kaga shi kuma kaga wa azwaju ummahatuhum iyayen mu ne mata annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce fatafa alaihinna tilkan laila dukan su gaba ɗaya ya bi su yayi saduwa ta aure da tsakanin sa da su a wannan dare gaba ɗayan su kamar da riwayar bukhari ta zo da muslim injina na aisha ruwan na aisha yayin da ya nufin zai ihrami sai ya sake wanka na biyu iktasala ghuslan saniyan ihrami sai sake yin wanka na ihrami bayan wankan janaba kuma akwai wankan ihrami amma malaman fiqh suna faɗa za a iya hada irin waɗannan wanka wato aniya guda ɗaya in mutum ya ga dama a wannan lokacin sun matsayyabatu aisha nana aisha ta shafa masa turare idan mutum kafin ya saka ihrami ya halatta ya shafa turare kafin ya sa ihrami za mu zo mu magana akan mahduratul ihram abubuwan da ba a so a saka ko a yi in an sa ihrami da hannunta ta yi amfani da turarurruka zarira zarira hanut turare ne shi ma zarira da tsib fihi miskun da miski da zarira da tsib da misk turaruka ne da suke haɗawa suna shafawa a jikinsu da kansu shi yasa ya ce fi badanihi wa ra'asihi hatta kana wabisul miski yura fi mafariqihi wa lihiyatihi ana ganin alamar turaren alamar ainihin wato turaren ana ganin shi a jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ɗiga da kuma kansa saboda yana sa turare da gaske shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ya kwadaice akan amfani da turare shi sa ya zama gumin sama turare ne saboda tsabar koyaushe turare ne a jikin shi kuma musulmi duka ya kamata ya zama yana da turare yana amfani da turare sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam almisk hatta gemunsa yana sa mai turare sai ga a rinka ganin hasken turaren da ƙanshinsa ruwan turaren sallallahu alaihi wasallam kansa din nan duba gashinsa yana sauka haka fada da turare yake ciki shi dam akwai turaren wanda yake yana da kamar mai yake in an saka sai ya rike gashin wadda ƙura ba za ta iya ratsa gashin ba har ya gama aikinsa sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan turaren a cikinsa shine sun masta damahu walam yaksilhu bai wanke ba a lokacin ya sanya ihraminsa labisa izarahu wa rida'ahu al izar wa rida zanin ƙasa izar rida zanin sama yasa kenan kaga wannan yana nuna mana ya halatta mai ihrami kafin ya daura ihrami ya sa turare in ka je wanka ka shafa duk turaren da ka shafa sai ka dora ihramu akan turaren kuma ko da kanshin turaren ya taba ihramin babu damuwa sannan ya salla azhar raka'a biyu sannan yayi ahalla bil hajji wal umrati fi musalla yayi niyan aikin hajji da umra a inda ya yi ainihin wato sallah ɗin ya yi niyyar aikin hajji da umra kaga irani ya yi kenan ba ta matu'i ba walam yunqal annahu sallah lil ihrami rakataini akwai rako'i guda biyu da ake cewa a rinka yi idan an yi ihrami to ba a lakalto ba cewa annabi shi kam ya yi raka'a biyu na ihrami ka san galiban idan an ɗaura ihrami akan shiga masallaci raka'a biyu ko yawwa to ba dole bane ba sannan yace wa qabla da wa qallada qabla al-ihram budunahu na alaini dabbobin da ya taho da su zai yanka budun wal buduna ja'alnaha lakum min sha'irillah ya sanya musu alama shine kallada a lokacin idan dabba ta aikin hajji ce za a yanka ta ta hadaya ce to sai a rataya mata takalmi ko warin takalmi a wuyanta ta ta tafiya ko ta shiga daji duk wanda ya gani sai dai kora ta ta hanyar makka ta ta tafiya don wannan kawai da azan su ne dabbobi ne na Allah kuma akwai amana a wannan lokacin mu ko yanzu in aka aka kuskura aka daura wata tijja ko wani rago wani alama wai wai na Allah ne na layya ne alayyar ma wasu ke satar raguna ya mata alama ya mata tsage ya yayyanka gashin ya sa mata alama a ɓangaren damanta wa sha'araha fi janibi al'aiman fa shaqqa safhata sanamiha annabi ya yanka ya tsaga yana irin tsaga jikin dabba nan da ake yi akan tozanta shi ma dai ya zane wasalatar dama an hajini ya zubo wanda idan ya warke za a ga alamar zanen kamar yadda fulani suke a jikin bujima ko abin nan alama ne na cewa wannan dabba ce ta Allah hadisin imam muslim ya rawaito shi rawi abdullahi dan abbas malam yake cewa sai dawo maganar irin nau'in aikin hajjin da annabi yayi yace wa inna ma qulna innahu ahrama qarinan li bid'atin wa 20 hadisan sarihatan sahihatan fi zalik mun ce yayi kirani ne um, zan yi bayani akan nau'ukan haikin hajji guda uku insha Allah ya ce to annabi yayi kirani ne a ciki akwai tamattu'i daya akwai kirani biyu akwai ifrat to sai ce annabi kirani yayi shine wanda ake hada aikin hajji da umra a niyya ko kuma a ɗauki niyyar umra a hanya sai a shigar da niyyar aikin hajji din duka ya halatta wannan shine kirani yace to annabi irin wannan yayi yace ina da hadisai sun fi ashirin da wani abu ingantattu da suke tabbatar da haka saboda akwai sabanin malamai ne shin wani irin aikin hajji annabi manzon Allah yayi abin da ake cewa labbada wato ya gyara gashin sa ya sa masa turare da mai ya rike gashin kamar ina irin abin da mata suke yi na conditioner da relaxer da suke sawa za su yi abin nan sukan zuba ai wani mai a kansu haka ko yawwa ya rike gashin to su ma laraba sukan yaka amma suna su na turare ne wa huwa bil mu'jama to annabi yayi haka da zai tafi wato aikin hajji yace labbada ra'sahu bil ghisli al ghisl wato ganyen wata bishiya ne da ake amfani da shi kamar turare da kuma ake aiki da shi wajen wato gyaran gashi a wancan lokacin shine ya fassara mana yace wa huwa bil mu'jama da digo wa huwa ma yugsalu bihi ar-ra'su min khitmi ghusl din nan shine abinda wato ake wanke kai da shi a wancan lokacin wato um, na daga khitmi khitmi din ma shi ma dai sinadari ne da ake zubawa a kai in ana wankewa yanzu kaman kuna da shampo ai ko akwai sabulu akwai shampo akwai maganin dandruff din nan da ake wanke kai da shi duka nau'i nau'i ne dai abubuwan wanke kai to shine wannan khitmi wa nahwi yulabbadu bihi sha'ru hatta la yantashir ana wanke kai da shi a sa a kai din idan aka saka shi kamar mai ne sai ya rike kan gashin ba zai bace ba ba zai watse ba la yantashir kun san shi mai ihrami ba a so gashi ya fita a jikinsa yayi niyya a wajen da ya sallah sun maraki bana kata sannan ya hau dabbarsa fa ahalla aidan summa ahalla aidan summa istaqbalat bihi a alal bayda yayi dauki niyya ya yi ta labbaik allahumma labbaik zamu zo mai bayani kuma dabbar tasa ta fuskantar da shi zuwa ga wani guri da ake ce da shi a albaida afwan a alal bai da a dabbar sa kai sunan dabbar shi annabi yana yin niyya ya hillu wa kana yuhillu bil haji niyya kenan a halla yuhillu niyya wal umra taratan yakan yi niyya da haji da umra wani lokacin wa bil haji tara niyyar haji da umra shine kirani sai ka sa kiran kenan wa bil haji taratan ifrad kenan aikin haji tsurarsa shi kadai لأن الأمرة جزء منه saboda ita umra ai wani juz'i ne na aikin hajji ai ita umra wani bangare ne aka bantara na hajji aka ce ai umra fa min samma qila qarana to daga nan ne ibnu qayyim yake cewa aka samu sabani shi annabi kirani yayi wa qila tamatta'a wasu suka ce tamattu'i yayi zan zo ne bayani wa qila afrada wasu suka ce ifradi yayi um ibnu hazm yayi magana akan lokacin da manzon Allah yayi niyya din sallallahu alaihi wasallama yace inna zalika wa qaul ibn hazm inna zalika qabla zuhri bi yasirin kafin azhar ne da kadan dab da azhar annabi ya wannan niyya ibn qayyim yace wannan wahami ne daga gare shi kuskure ne lalle annabi ba dab da azhar yayi ba wal mahfuz annahu inna ma ahalla ba'da zuhri abinda aka rawaito aka haddace a wurin malamai annabi ya dauki niyya ne bayan azhar shi kuma ibn hazm yace dab da azab to kenan kuskure ne walam yaqul ahadun qattu babu wani mutum da ya goyi bayan ra'ayin ibn hazm inna ihramahu kana qabla dhuhri cewa kafin azhar yayi fala adri min aina lahu hada ibn al-qayyim yace ni ban san daga ina ibn hazm yaje samu wannan ra'ayi ba thumma labba daga nan kuma annabi ya kama talbiya shine labba faqala labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ورفع صوته بهذه التلبية كما ينعيني لقرفي بأزوتي هيك با أمسى ولك يا أبنجي أمسى ولك يا أبنجي نا أمسى مك باك دا أبو كنتاريا نا أمسى مك معنى كيك كرا أجي أيكين هجن نا أمسى مك دا قوديا دا يبو دا نعمة ناكني والملك دا ملكي دكا ناكني يا الله la sharika laka baka da abokin tarayya wannan shine abin da ake so alhaji ya ta maimaitawa aikin hajjin kansa tauhidi ne tsurarsa a ciki kuma yana daga sauti da ƙarfi yake hatta sami'aha ashabuhu hatta sahabbansa duk yawan su suna jiyo muryar annabi to wannan sunna yanzu alhaji sun watsar da ita ba a fiye yi ba kowa sai ga kawai yana yi kawai a iya shi ya shi wanda annabi yana yi yana daga sauti ne kuma yanzu in ka zo kana yin kana daga sautin sai a ta kallon ka kamar kai ne ka zo da sabon abu bakon abu sunan ana ta kaurace mata wa amarahum bi amri llahi lahu an yarfa'u aswatahum biha bitalbiya annabi ya umarce su da umarnin Allah cewa lallai su rinka daga sautin su da wannan ainihin wato talbiya kun ga idan kun lura akwai akwai tauhidi tsagwaransa tsantsansa a ciki tauhidi ne tsagwaro a cikin shi aikin hajji so kamar yadda na yi muku magana a akwai umra akwai kuma aikin hajji akwai umra akwai aikin hajji akwai aikin hajji wadda ake ce da shi wato ake ce da shi tamattu'i at-tamattu idan an ce at-tamattu ina son ku gane daga daga kalmar jin daɗi wato idan mutum ya ɗauko um, aikin hajji in ya ɗauko niyyar umra daga miƙatin da na yi muku bayani ɗazu aikin hajji fa za shi amma sai ya ɗauki niyyar umra kaɗai ya je gama umarsa kamar ba hajji ya zo ba yana dawowa gida sai ya saka kayansa na gida to su sahabbai a wancan lokacin da yake da matansu suke tafiya sai su tare duk gidajen sai su koma da matansu yadda ka san suna madina to wannan dan zaman da iyalin da suke yi su tare a gidan iyalansu shine ake ce da shi tamattu ina fatan kuna fahimta sai ranar takwas ga wata sai kuma su sake saka sabon ihrami na niyyar aikin hajji kadai to wannan dan ratar da ake samu dan zaman a cire kaya a sake daukan sabuwar niyya a aikin hajji shine ake cire shi at-tamattu to duka a cikin nau'o'in aikin hajjin nan shine yafi saboda annabi ya faɗa a cikin hadisi da na sani da ban yi kirani ba da tamattu'i ne na yi umra na huta sannan sai na yi ɗauki niyyar aikin hajji to akwai kirani shi kuma kirani aljam'u baina alhajj wal'umra ne ko al'umra wal hajji da umrar da hajji ne ake cakuɗa su a haɗe su a aiki ba a cire kaya wannan cire kayan da ake in an gama umra shi a kira ne ba a yi kuma za a haɗa abin ne ga baki ɗaya mutum zai niyya ta umra sannan kuma da niyyar aikin hajji ga baki ɗaya a cikin ashurul hajj daga miƙaci a cikin watanni na hajji idan an ce ashurul hajj watannin hajji zulqa'ada ne da kuma da zulhijja kwanakin farko na watan zulhajj guda goma kenan wanda su ne za ga alhazai suna tafiya suna suna yin ba ni sunan shi suna yin ɗaukan niyyar aikin hajji to idan mutum ya zo niyyar kirani din zai ce labbaika Allahumma umratan wa hajjan kaga idan tamattu'i zai yi umra kadai zai ce ce labbaika Allahumma umratan amma wannan sai ka ce labbaika Allahumma umratan wa hajjan kai niyya ta umra kenan daga miƙati sannan ka ce da haji in kaga dama zaka iya niyyar umra kadai kamar zaka yi tamattu'i kenan a hanya kawai sai ka mai sai ka dora ka ce ya ubangiji zan hada hadda hajji amma wannan da sharadin kafin ka fara dawafi kenan idan mutum ya dauko tamattu'i zai iya mai da shi kirani a hanya amma da zarar ya shiga ya fara dawafi to kuma shikenan tamattu'in sa ya mai ya tabbata idan mutum ya je makka yana mai niyya ta kirani zai yi dawafi da ake ce da shi dawaful qudum dawafin shiga garin makka wannan duk bako idan ya shiga maka siya wannan dawaful qudum din kuma zai yi sa'ayi wannan sa'ayul hajji ake cewa wannan dawafin da yayi dawaful qudum ake ce da shi sa'ayin da zai kuma sa'ayin sa ne na hajji kaga lokacin hajjin bai yi ba amma ya dauko sa'ayin da ake yi kun san an baro mina ana dawo ai sa'ayi to sai wannan sa'ayi na na hajj din bayan yayi wannan ba ni sunan shi yayi wannan yayi wannan tawafin kenan to sai kuma um, ifrad menene ifradi shi kuma shi kan aikin hajji ne tsurarsa shi shi kadai kawai zalla mutum ya ce ya yi niyyar aikin ba da sunan shi ya yi niyyar aikin hajji kadai to shi ma ya je zai dawafin kudum mana dawafin nan da ake yi na na an shiga garin an shiga garin makka saboda ba yanda za a yi mutum ya zo aiki wai bai je ya gaida Allah ko ya gaida ɗakin Allah ba bai zai taɓa yiwa ba aikin mai dawafi mai aikin ifradi da mai aikin kirani duk iri ɗaya ne kawai bambancin su shi bai da hadaya baya koro dabba shi mai kirani yana ainihin wato koro dabba to me amfanin dabbar da yake korowa kuma me bambancinta da ta tamattu'i wancan tamattu'i da muku bayani aikin haji tamattu'i idan kai umra din nan ka sauke ka dauki abin nan to an zo aikin haji kuma zaka yanka dabba dole ne wannan saboda wannan dan ni'imar da ka samu to zaka yi compensating ɗinta da bawa Allah dabba a sadakarwa mabukata to shi ma mai kira ne yana yanka dabba shi kuma yin shukuran lillahi ne dan yi wa Allah godiya cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi a aiki a tafiya guda ɗaya ya yi umra ya yi aikin hajji amma a haɗe wanda da ya kamata yi su a rabe to wannan dabbar da yanka kamar yana yi wa Allah godiya ne cewa ya ba shi dama ya haɗa aikin hajji da umra a lokaci wato a lokaci guda wannan kenan um, akwai abubuwa da ya kamata a kula da su kafin ne bayani akan aikin hajjin a gurguje zan yi shi a gurguje insha Allah dan ya shiga cikin rikodin saboda masu tafiya aikin hajji duk wanda ya dauki ihrami din nan baya aske kansa duk wanda ya sa ihrami yayi aski to ana bin sa bashin fidiya ku gane dabbobin da ake yankawa akwai hadaya akwai fidiya hadaya ita ce wancan wadda ake yi in an yi aikin hajji ko ta irani ko ta tamatu'i kamar wata kyauta ce ake bayarwa mabukata hadaya to akwai fidiya fidiya kuma daga alfidiyatu fansa idan mutum ya yi laifi ne kun gane in ya yi laifi dabbar da za a sa ya yi ya yanka ta saboda ya yi laifi ita ce fidiya amma za ka ji kuskure alhaji suna cewa wallahi wallahi wallahi ban samu na yi fidiya ba shi a matsayin wani yana so ya ce hadaya la fidiya ita dabba ce da ake yanka ta idan an yi laifi kamar wanda ya aski duk wanda ya aski akwai dabba dole sai ya, ya yanka ko ya je yanke farcensa sai ya yanka dabba duk tsadanta riyal ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai duk wanda ya ɗebi turare ya sa wa ihraminsa ya aikata mahzuratul ihram ya aikata haramun Allah baya so in an saka ihrami a yi aski baya so in an saka irami a yanke farce baya so an saka irami a ainihin saka turare sai dai kafin a sa irami ko bayan an cire irami sannan Allah baya so a daura aure ba a yin aure ba a neman aure sannan idan mutum ya je da iyalinsa in dai yana cikin irami to mahzuratul irami ne ya keɓance da iyalinsa kuskure ne sannan kuma kashe abin farauta akwai dabbobi na farauta a wancan lokaci in ma babu yanzu akwai tattabaru to kar a kashe su su ma dabbobin farauta ne wannan tattabarun ba na kowa bane na Allah ne Allah kadai ya san mamallakin su ba wani balarabin da zai ce maka na sani ka Allah ya ajiye su a wurin duk abun farauta ba a kashe sannan ba a lullube kai kada mutum ya ji sanyi ko wani abu ya je lullube kansa ya aikata haramu kana rufe kanka fidiya ta kama ka sannan ba a sanya abu mai dinki almakhit ba a sanya abu mai ɗinki alhazai ku ji tsoron Allah ku daina sanya ihrami mai ɗinki yanzu wani a garinsu sai ya sa a ɗinke masa ihraminsa a zula masa lawurje wai dan saboda ya rinka me ya rinka daurewa karya kare wannan ai tsayawa za ka yi mataka ta koya maka daura zani kafin ka tafi warai da gaske ba wani girman kai ka ce hajiya ya ake yi ne abin nan a koya maka haka za ka yi ta zama da zanin nan har aje a wannan ana dai abubuwa kam sai dai Allah kawai wani kaga ya daura rabi cinyarsa a waje wani ya zauna ka dana alaji gyara zamanka wani kuma ya yi bacci ya yi mirgi ne a cikin hema ya daura irami ya mirgina ya yi bacci bai sani ba irami ya yayi sai ka ji ana kayya kayya kayya wani alaji ne yake gayawa yake gayawa yake gaya abokinsa ya ce ni wallahi kaga harkar umra da ake hajjin nan ba abin da yake damuna irin daura zannu wannan wallahi ya ce wallahi tashin hankali ya damuwa yake yana tafiya yana yana yana zamewa yana faduwa to kuma shi ma daurawan iyawa ne in ka iya zaka daura shi gamgam sama da wando ma kuma duk zaman da zaka yi zaka iya budewa duk yanda zaka yi kawai ba zai ba zai bayyana maka komai ba ina fata ana fahimta to wannan kenan um, duka wannan dole ne mai aikin hajji ya ya kula da su kuma abin da ya fi komai dai muhimmanci cikin abin da malamai suke faɗa shine mutum ya yi abinsa don Allah duk wannan wahalar da kuke gani wallahi mutum ya waye gare ba don Allah ya baya shiga uku wallahi bayi da lada kwata-kwata to mun yi magana akan umra sai akan aikin hajji na farko dai akwai niyya ranar tarwiya yawmut tarwiya ranar takwas ga watan zulhajji a rana ake ɗaukan niyya na faɗi wannan bayani ne saboda akwai 'yan giggewa da gaggawa tun ranar bakwai ai mu hukuma alhazan mu mu an ce tun ranar bakwai za mu tafi hukuma alhazan ku su suke karban aikin hajjin ku ya za a zo a saba abin da annabi yayi kuma su kansu hukumomin alhazai da sakatarorin alhazai da ciyamomin alhazai da amirul hajj na alhazai su ji tsoron Allah su daina canja wa alhazai aikin hajji irin na annabi su canja musu su ba su na wani zamani annabi ranar takwas ga wata ya ɗauki niyyar aikin hajji ah saboda cinkoso kuma al'amarin nan komai addini sauƙi ne a je a tabbatar ran bakwai to ya zaka je kai sallar azhar tun da asuba a daidai bane duk cinkoso duk duniya ba tafiya ake a ranar ba Allah zai yassari sai ku yi tsari amma ba ku je ku danna alhazan ku tun bakwai ba tun ran bakwai wallahi malam ake danna su mutum ya zo ya kashe miliyan guda da wani abu wani ya je lalato maka aikin hajjin ka je ka makalo haƙori ka dawo kana yaye baki duk wanda ya niyyar aikin hajji zai ɗauki niyya ne ranar takwas ga wata daga inda yake a gidansa nan zai ɗauki irami ba sai ya je miƙaci ba daga inda yake kamar daga masauki kenan ba a sunanta sai an je harami ba akwai alhazai wai sai mutum wai sai ya je harami wai ya ɗauko niyya wai gaya maka ba wanda ya ce sai ka je harami ko wani daga cikin masallaci sai mutum ya samu wani masallaci a can wai zai ɗauko irami daga gidanka kawai ka ɗauka babu riwaya daga annabi ta ce ka je masallaci ko ka je wani wuri a gidanka kawai manzo Allah ce ku zauna aqimu halalan hatta idza kana yawmut tarwiyati fa hilu bil hajj ku zauna har sai in an zo ranar takwas ga wata yau tarwiya ku yi niyyar aikin hajji a gidajenku kamar yadda riwaya ta zo daga muslim ya ce annabi ya umarce mu mu ɗauki niyya mu yi ihrami idan muka tafi mun yi niyyar za mu tafi daga ainihin wa za mu tafi a mina ya ce mun yi ɗauki niyyar mu daga abtah abtah wurin da suka zauna masaukinsu shine abtah kaga annabi kansa bai ce a je harami a dauko niyya ba amma wallahi za ga wasu malaman za su ce Allah dai sauki Allah rafa asiri akwai awon igiya da ake ɗiba JJC su ma su tafi mutum kawai siyasa ta sa watakila gwamnan garin su yana yin sa ya dauke shi kawai aje a danna cikin malamai masu bita shi ma bai taɓa zuwa ba kuma karatu ma ba wani karanta shi ya fahimce shi ba su je su ta zabga fatawa ta ta'adi ni din nan ni da kaina shaida ne wata shekara amina ina jin ko tutun an tiri koto mun shiga wata hema daga cikin hemomin alhazai wata mata tana ta kuka me ya faru ta ce wallahi malamin su ne ya zo ya ce mata aikin hajjin ta yayi lalace ta yi asara sai dai baɗi ta dawo na ce hajjiya me ya faru ce wallahi al'ada ne ya zo mata ka duba fa tambayarsa ta yana wa'azi ta ce mana al'ada ta zo mu ce hajjiya inna lillahi wa inna ilaihi ta ce an yi asara aikin hajji haka Allah ya kaddara miki sai dai baɗi ki sake dawowa malam gigita mata tana ta kuka lokacin muna ɗalibai muna jami'ar madina kuma ba sa so mu shiga ba sa so in sun gan mu sai ba sa so har yanzu abin da ake wasu malaman bakin ciki su ga ɗalibin madina ba a so saboda su yanzu suke ji da zafin karatun da ayoyin da hadisan do a kansu kuma a ƙasar suke sun san abu na ce to kaga na ce wani malami ne aka ce ai tare muka zo shi malamin bita ne ya sha kuɗin gwamnati ya sha kujera ya zo ya yi ta'adi zai koma Allah gyara mana halin idan an yi niyya sai kuma a tafi mina da aka kama hanya a tafi mina mina din wani ƙauye ne ko wani gari ne zan ce ma kusan yanzu dai an haɗu amma dai wajen makka ne ana ɗaukanta kamar wajen makka ne dole sai an fita mina akan kallon za a je aikin hajji dole sai an fita mina ko marar lafiya ne yana kwance a gadon asibiti sai ya je an fitar da shi ya shiga har arfa ba wai lalle ya zauna a mina ba amma dai zai je arfa kuma arfan dai wajen makka ne to idan an je mina a ranar takwas ga wata kenan ku rinka biye da ni akan rana za a yi sallah a zahar da la'asar da magariba da isha'i da asuba a zahar la'asar kasaru magariba yadda take isha'i kasaru asuba ma yadda take kasaru ba jam'i ba in ce jam'i ba a haɗo a zahar da la'asar amina a arfa ne ake haɗa a zahar da la'asar a muzdalifa ne ake haɗa magariba da isha'i so amma a zaman mina ana yin azahar a lokacinta a ci gaba da talbiya a ci gaba da roƙon Allah a ci gaba da zikiri da addu'o'i duk sallolin nan kaga za a yi azahar la'asar magariba isha'i asuba kaga an yi kamsu salawat kenan to shine abin da za a yi to an an kwana kenan kaga ranar tara ga wata kenan haka manzon Allah yayi ya sallar azahar yayi la'asar yayi magariba yayi isha'i kamar yadda Jabir dan Abdullahi ya faɗa a cikin hadisinsa wanda bil munasaba a duk cikin hadisan da suka yi magana akan aikin haji ba ya hadisin Jabir Malam Albani ya kawo shi hadisin Jabir ake cewa ba ya hadisin Jabir wanda ya kawo cikakken aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya je aikin haji ya nemi wannan hadisi na Jabir littafi ne ma guda ma hadisu Jabir yau na son tafi muku da shi yanzu to amma ban gaggawa lokaci ya kure mu amma dai ɗaliban ilimi ya kamata su neme shi kowane malamin ya yi bayan aikin hajji sai ka ce li hadithi jabir saboda shi jabir shi ya tsaya ya karance yadda annabi ya yi aikin hajjin gaba ki daya ba abin da ya bari radiyallahu anhu ya ce manzan Allah ya yi sallah amina raka'a biyu a zahar haka la'asar haka ya yi kuma isha'i ma sai na abubakar shi ma da ya zo haka ya yi umar ma haka ya yi Usman ma haka yi a farkon halifancinsa ba a haɗa sallah amina kamar yadda na gaya muku tsakanin waɗannan salloli da ya zo a sunna da an naƙalto mana mutanen makka su in sun zo ya za su yi su ma ƙasarun za su yi mutanen makka su ma za su yi ƙasaru amina za su yi ƙasaru a makka a arfa za su yi ƙasaru a muzdalifa ko da mutum a zaune yake a makka saboda manzo Allah yana yi wa mutane shi yake limanci a duk aikin hajji annabi shine liman kowa zai biyo bayan shi tab ka zo ka ga ana bin annabi sallah ba makara to duka gaba ɗaya alhazai suna bayansa suna bin shi sallah to kaga har mutanen makka ma kenan kasarin suke yi kuma annabi bai taba cewa ya ku mutanen makka ku cika sallah ba dan a garin ku ake ai an dan yi tafiya an baro makka an yi wajen gari da itimami din dole ne da annabi ya ce su kamar yadda ya umarce su ranar fato makka ya ce a timmu ahla makkata fa inna qaumun safar ku cika sallar ku ya ku mutanen makka mu tafiya muke wannan ranar takwas ga wata mun wayi gari tara ga wata za mu tafi arfa da asuba da an yawaye waye gari an yi sallar asuba za a ta zikiri sai a fara kimtsawa kuma a tafi arfa amsu in rana ta fito idza tala'at ash-shams min yawm at-tasi' kenan sai mutum ya tafi daga mina sai a kama tafiya kuma sai a tafi arfa kafin a karisa arfa akwai wani wuri da ake ce da shi namira masjidu namira ina babban masallaci da ake yin hudu ba arfa yana nan an gina shi Allah sakawa kuma Saudiya da alheri sun kayata shi sun kyautata shi babban guri fiye da yadda kake tsammani an ba da dukkan abubuwa daban da kai da ruwa ba yadda za ka je ba ruwa duk alhazan nan mutum miliyan kaza kowa zai shiga banɗakin nan yana da bukata a hanya kurin za ka yi ta ganin banɗakuna guda talatin arba'in ga ruwa kuma ya fi famfan gidan kafawa a cikin daji wallahi ga ruwan sanyi kuma shi ma ko ina kawai sai dai ka ga kan famfo ka kana dannawa sanyi za ka ji kamar kankara ka duba a ina aka jona firij din ba za ka gan shi ba wallahi malam mutanen nan ko kana zagin su in ka je ka ga hidimar da suka yi wa addini sai ka daga musu kafa Allah nake gaya muku yawa shi yasa zaka ga dole sai ka daga musu kafa sun yi kokari yawa inda za a kuskura a bar aikin hajji nan ga ga waccar kasar da waccar kasar da wallahi wacce shekara za a ce jama'a yi hakuri ba mu gama shiryawa ba ba ba so duk wannan wuraren suna nan an yi wa mutane hidima raha sosai wallahi duk wani abu mai wahala suna sauka alhazai titi ɗaya fa sai ga mota goma sha biyar suna bi titi ɗaya tafiya kawai haka a dawowa Allah ya musu albarka Allah ya ba su zaman lafiya kuma ya raba su da miyagun da suke neman su lalata ƙasar a yanzu duk wani wanda zai zo shugabanci ya kashe ƙasar na Allah ya kwantar mana da shi manzo Allah ya tsaya a wannan namira kun ga ya taho rana ta yi ta fito ko to sai ya jira sai da rana ta yi zawali an ce an so ka tsaya in rana ta yi zawali a nan gurin kai sallah azhar a wurin da la'asar to a nan ne ake hada sallah azhar da la'asar sai ka jawo la'asar ka yi ta a lokacin azhar raka'a biyu jam'u taqdim kamar yadda manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallama a riwayar imamu muslim da ya kawo a hadisin jabir din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kafa masa rumfarsa a wannan gurin namira din wanda yau alhamdulillah an yi masallaci babba a wurin shi da ya zo cewa a buga masa rumfarsa haka masa rumfa a nan ya tsaya ya sallah abin nan daga nan kuma bayan ya gawa ya ainihin wato ya hudu ba kamar yadda liman yake yin hudu ba tsoratar da mutane Allah a yi musu bayanin abin da ya kamata su yi a yi musu bayanin kiyama a ce ku duba kanku kamar yadda kuka ganku a tare din nan kun ga yawan ku ba wanda isi ce ga iya yawan ku kuma kun zo da kala ɗaya kuna fuskantar ubangiji ɗaya to haka za ku tashi ranar tashin kiyama ga baki ɗayan ku fi sa'idin wahidin a wuri ɗaya ranar arfa Allah yana alfahari da ita kuma Allah yana saukar da mala'iku a wannan wuri idan an yi sallar daga namira din za a shiga arfa ne ita namira din a bakin arfa take kun gane kar mutum ya tsaya bayan an yi sallar fa ya tsaya a masallacin a'a sai ya matsa ya shiga dan shi ma annabi din dabbarsa abin hawansa ya hau ya ƙara ya shiga ciki ina fata ana fahimta to an tsoratar da mutane Allah an yi hudu ba an faɗakar to sai kuma a je a kama ainihin wato ainihin wato addu'a da Allah an ce ya je batnul wadi ya yi hudu ba ya sa aka yi sallah aka yi ibada dai duka sannan kuma ya je gurin addu'a ya tsaya ya fuskanci alƙibla an so in alhaji ya je arfa ya fuskanci alƙibla jama'a mun shiga ranar tara ga wata kenan ya fuskanci alƙibla ya yi ta zabga addu'a annabi bai gushe ba yana tsaye tun daga yi sallah azhar nan yana tsaye hannunsa yana sama yana addu'a malam sai da rana ta fadi la ilaha illallah kun tuna lokacin kun tuna tsawon lokacin tun da azhar yana tsaye yana kallon gabar Allah yake yi wa kirari addu'a yake yi karka manta fa shi fa ya san garanti shi dan aljanna ne addu'o'i yayi tai sai da rana ta fadi ya sauki hannunsa ya kuma hau abin hawa aka tafi zuwa muzdalifa me yasa me yasa aka aka hada aka bada dama a hada sallar azan da al'asr wai dan saboda tsabar ka samu damar kai ta yin addu'a Allah ya ce wa manzon Allah waɗannan bayin nawa yana ke wa mala'iku annabi yake bada labari wai me suka zo ne mala'iku suka ce ya ubangiji dukkan su gaba ɗaya sun zo neman gafarar ka ne yace kenan ashe sun san ba su da ubangijin zai musu gafara in ba ni ba mala'iku suka ce eh ya ubangiji yace to ashe da musu gaba ɗaya na yafe musu ina wanda yake cewa zuwa aikin hajji yawo ne kawai da bata lokaci wahala ce ai alhaji ani ba na zuwa hajji wahala ce hajji ai ai umra kawai zaka je wai wai wahala ce shi baya son wahala akaram kallah wahala da zaka samu rahamar ubangiji ai tayi yanzu dai kaga wannan gara ba a faɗi ta umra ba ai ni tun da nayi hajji na guda ɗaya ai abana to wataƙila ka je ka yi aikin hajjin naka guda ɗayan ba a daidai kai ba mun taɓa yin aikin hajji da wasu alhazai sun daɗe suna zuwa shekaru sai na jagorance su muka tafi lokacin muna jami'a kici yanzu malam dama haka ake aikin hajjin da nace kwarai kuwa ce to Allah ya ce muke mu da muka zo kafin mu mutu mun cisa wallahi haka yi suka bada dukkanin suka ce wallahi ba haka muka yi ba can wurin ba a yi daidai ba can wurin an yi kaza cirme ka san rashin kimanta ilimin da muke da shi yana mana tasiri wajen lalata ibadunmu mun je yayi na'am ba dukan mu ne muke zuwa makaranta ba wani yanzu yana gani yaushe zai bata lokaci ya je wai majalisi ana wani darasi yana zaune bayan magariba ko bayan isha baya zuwa harkarsa ce a gabansa amma kuma in ya haɗa yan kwabbansa zai je wai zai aikin hajji da umra ban ga ya za a yi ya za a ka iya yin aikin hajji da umra baka saurari malami ba wanda suka karanta a littafi ma yaya sai sun yi da kyar to idan ya zama to mutum baya kimanta ilimi baya daraja ilimi to rashin daraja ilimin nan zai masa illa ka je kai ta ibada kuma ka je ka dawo ba ta yi daidai ba kuma Allah bai zai karba ba duk wani alheri ka roƙa a arfan nan duk wani shirri ka nemi Allah ya tsare ka daga cikin kurakuran da alhazan mu suke yi wallahi akwai masu bacci wallahi na gaji musamman ma an yi kuskure watakila da kafa ya taho daga Mina zuwa Arfa din akwai nisa sai kaga mutum yana yana ce abokinsa da Allah zan kwanta rana ta kusa faɗi ka tashi ni da Allah wallahi al'azimu ana addu'an nan kaga mutum yana kwance har da mun shari zaka ji ai wallahi gafala wai in saura minti sha biyar addu'arsa shi duk bata minti sha biyar ba annabi ya tashi tun daga azhar ya yi ta addu'a har rana ta fadi kai wa minti sha biyar wai ta yi shiga awa wajen shida ka duba dan Allah wannan na gaya muku ala ilmin ne fa ina sane da wannan wallahi malam zagiri ne duk wani alhaji in yana zuwa zai gani in ka shiga himomin alhazan mu a arfa za ga wata hima fiye da rabinta duk bacci ake an cika za an sha ruwan sanyi an kwanta an karɓo sadaka sabil an kwanta wasu kuma hira suke wallahi wala bayan da za ka yi da mutane malam za ka yi mamaki hira labari kuran wasu kuma sai ɗaukan hoto a ɗauka a fastin take ya ɗau hoto ya tura wa abokan ai muna arfa ai daman tun kafin ya je arfa ya ɗan makala haƙorinsa in zai ɗauka ya haka sai danna aikin kenan na eh wallahi malam shirme duk sai ya ƙare lokacin aikin hajjin nasa ɗauki rikin hotuna duk bayan 'yan mintuna yana posting kaga wannan ɗaukan hoto ya je ba aikin ibada ya je ba wani kuma bata yake yi har a gama tsayuwa arfan ya bata ya je ya tarar da kansa a cikin 'yan china ya yi ta nema yana fita ya ganshi cikin 'yan bangladesh ya daɗa tsallakawa yana neman tutar najeriya ya ganshi cikin 'yan pakistan haka zai ƙare mai kwan ya tsaya a kowace hema ce ma ya yi addu'a billahi azimu malam sai dab da magarba sai ga wallahi ce yanzu muka da a fata muka yi fata kuka yi gaba ɗaya lokacin ya ƙare yana yana ta zirga-zirga saboda wuri ne malam duniya guda iya ganin ka in aka zubar da kai a wani gurin billahi azimu awanni zaka ɗauka baka je wurin ku ba sai fa ka daga kanka fa ka leƙon an ci sa ka hango tutar ƙasar ku kuma za ka hango ta ka hango ta kana kamar kusa ne sai ka ci uban tafiya sosai wani gurin kuma a toshe yake ba za ka iya shiga ba akwai ƙasar da ba za ta bari baƙi ya ratsa musu ba bai zai ba ana ganin ka tuhuma ce wallahi akwai abubuwa wato na takaici Allah ya sauke to kaga duk aladin da yaje tsautsayi yasa ya bata tsautsayi yasa ya bata kurin kaga zai bata lokaci ba gane inda kake ba kawai ko ina in dai arfa ne tsaya kawai kai ta addu'ar ka ka ta bin su ko yan ina ne ma ka bi su insha Allah ta'ala za duk tsiya dai kowa dai ai maka laifi da fari da baki da waye da sauransu ina fada addu'o'i da ake ta yi an ruwaito ba manzo Allah yana cewa khairu du'a du'a wa yawmi arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar ranar ranar arafa yace ni da annabawan da suka gabace ni mun yi ta cewa la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan ana so alhaji ya rinka faɗan wannan sannan kuma duk wata bukata in an ce addu'a wato duk wata bukata da kake da ita malamai suka ce ana so mutum ya bayyana gajiyawarsa da bukatarsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma aka ce mutum ya nisanci cin haram dan lalle maciyin haram zai ci addu'an nan yana ta yi cin haram yana cikin wani wal ijaba kai addu'ar kai amma tunda akwai haram a cikin cikin ka Allah bai dai karba ba saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban idan mutum ya tabbatar yana cikin arfa dan akwai masu zuwa su tsaya a wajen arfa kuma arfan tana da boundaries akwai lauhat akwai alluna boats da ake kafa a ce arafat start from here arafat ends from here ko da larabci bidayatul arafat nihayatul arafat ko da yaren urdun duk suna rubutawa ka mutum ya lura in ka kuskura ka je ka tsaya a wani wuri ba arafa ba to an yi aikin hajji ba kai shi yasa suka ce wayata wayajibu an alal waqifi bi arafa an yata akada min hududiha ya tabbatar da boundaries da iyakoki na arafa yana ciki alhamdulillah an sanya alamomi Allah ya saka musu alkhairi sun sa alamomi kuma malamai sun ba da uzuri ga mara lafiya kamar yanzu alhaji ne ya an kwantar da shi a asibiti bai da lafiya shi bai ma iya kwanan minan ba ko zaman minan ba yana asibiti ana treatment to duk yanda za a yi in dai da ransa bai mutu ba alhaji ne to a ɗauko shi a mota wallahi malam yadda za ka sallama hukumar saudiya kenan malam hanyoyi suka yi na daban na 'yan ambulance hanyar marasa lafiya ba daban ne za ka ga motar ambulance nan ta fi ɗari gaba ɗaya marasa lafiya ne a ciki wanda wani ruwa aka sa masa wani menene oxygen aka sa masa za a shigo da su wannan filin arafat ɗin ko da minti biyu uku hudu ne ko za su yi addu'a ko ba za su yi addu'a ba wai dai don su samu dai ladan aikin hajji saboda annabi ya ce alhajju arafa wanda duk ya tsaya aikin arafa ya tsaya aikin hajji to sauran abubuwan ana iya ramawa da yankan dabba ko na makamanci wannan amma in dai ba a tsaya arafa ba to ba wani wanda zai tsaya maka kuma to Allah saka musu alkai zaka suna kawo mutane wanda da an kawo shi minti goma minti sha biyar yanda likita ya bayar sai a maza a mai da shi asibiti wani ya farka wani kuma ya mutu akwai waɗanda ma suke mutuwa a filin arafa ɗin ma wurin suke mutuwa saboda Allah ya kaddara musu ba ni sunan shi a nan za su mutu to daga nan yanzu dare ya yi magarba ta yi rana ta faɗi to an gama tsayuwar arafa an gane ko to ya zo a cikin hadisi cewa malamai suka ce yamtaddu waqtu wuquf al-arabi arafa har zuwa fito alfijir an ba da wani bonus tsayuwar arafa din nan ga wanda yake da uzuri kamar misali in har a ce zai iya yiwa watakila saudiya ba ta rufe ba jirgin ku ya makara kai ba a ma shigo da kai ba dan makara ne kai sai ranar da har an tafi arafa kana kokarin ka dawo gosu ya sa har magariba ta yi an ma taho ana dawowa to zaka iya mai uzuri zai iya zuwa ko cikin dare ne a kai shi filin arfan nan ya tsaya in dai alfijir bai keto ba na washe garin goma ga wata ranar sallah manzo Allah ce man ja a lailatu jam'in qabla tulu'il fajr faqad adraka duk wanda ya zo a wannan dare kaga magariba ta yi alhazai sun koma kai mai uzuri ne suna koma kai kuma kake dawowa in Allah ya taimake ka a cikin daren nan kafin alfijir ya keto ka ka tsaya to kai ma alhaji ne manzo Allah ce faqad adraka ya riska amma fitowar alfijir ta ranar sallah to yana nuna cewa sai dai ai hakuri faqad fatakal hajju aikin hajji kam wato ba ni sunan shi ya riga ya ya ainihin tsere maka to sai kuma tafiya muzdalifa daga nan sai a tafi muzdalifa daga arfa din nan an yi addu'o'i an yi ibada an yi roƙon Allah za a iya karatun qur'ani an gaji da addu'a za a yi salatin annabin an gaji da addu'a za a iya dukkan wani zikiri ko magana ta alheri malamai suka faɗa to sai kuma a tafi muzdalifa muzdalifa shi kuma gangarawa za ka yi daga arfa ne za ka koma baya kuma za ka koma ma'ana kamar za ka koma mina tunda da a tahowa dama yadda tsarin yake daga mina ai daga makka sai mina daga mina sai muzdalifa a yanzu ma hemomin mina ma sun shiga cikin muzdalifa saboda matsi yawan duniya to daga wannan muzdalifa kuma za ka yi tafiya mai tsawo mai nisa zuwa arfa to daga arfan nan kuma sai ka sake dawowa ka tsaya a muzdalifa muzdalifa ita ce ƙarshen mina to me ake so a yi a nan gurin magarba da isha'i ake so a yi ko da magarba da isha'i ta maka a hanya to ka bari ka je muzdalifa ka yi isha'i raka'a biyu magarba raka'a uku haka yazo a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Usama ibn Zaid Allah kara masa yadda yace dafa annabi sallallahu alaihi wasallam min arafata fa nazala ash-shi'ba fa bala thumma tawadda da yazo ya sauka a wani wuri da ake ce da shi ash-shi'b ya yi fitsari sallallahu alaihi wa sallama saboda ya ɗauko tafiya sai ya sake alwala aka ce sama sama ya alwalan mai ruwa ya ce ya rasulai sallah za a yi sai ce as-salat amamak sallah tana nan gaba sai da ya ƙarisa wurin tukuna ya je muzdalifa ya kyautata alwalar bayan wacce alwalar da ya yi ta bawali da ya yi ya sunkuyar da dabbarsa aka zo aka yi ta sallar magariba aka yi isha'i sannan aka kwanta aka yi bacci amma an ce a lokacin a muntasafin laili ya yi sallar magarba da isha'i saboda tafiyar ta yi nisa sai tsakiyar dare ma aka yi magarba da isha'i din duk da wasu malamai suna cewa idan mutum ya ga lokaci zai iya ƙure masa har watakila lokacin ya fita to zai iya yin sallah a fi ayi makanin kana a kowane wuri an ba da dama a yi jinkiri a je muzdalifa a yi sallah da sharaɗin in lokacin sallar magariba da isha'in ba zai wuce ba amma in zai wuce ma ko a hanya ma sai kai a kwana a muzdalifa ba a raya dare da sallah ba a yin ibada ba a yin wani abu bacci ake Allah ya halatta tunda an yi ibada a arfa to ai bacci amma wallahi ina gaya maka nan zaka ga mutanen mu da san bid'a akwai mutanen da wata shekara muka ga a lokacin an dawo muzdalifan nan an gaji ga bala'in sanyi malam kuma gashi an hana ka rufe kanka ana kwance a ƙasa wallahi wasu malam suka suka kasama da la'ilu malam da la'ilu suka raba kuma suka ta daga sauti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala malam laraba wannan wanda usani sai su suna ta kallon su ish hada ish hada me wannan da la'ilu suka raba saboda tsabar su saba suna annabi kuma wani fa wallahi a garin su bayan da la'ilin anan ne zai zo yayi kawai wa ya ce ka zo kai da la'ilu anan wa ya ce ka zo kai wasu kuma aka zo aka zauna aka raba zikiri aka ta bugawa to annabi ya ce a yi bacci annabi ya ce a huta kai kuma ka zo ka kama ibada a wurin wannan ba daidai bane kuskure ne hatta in ibada ce kake ganin kayi a wurin to ai ka saba annabi dan bai ce ai ba na'am tabbas akwai wanda suke hawa kan dutse ba a shar'anta ma in ka je sai ka hawo da ai mursalifa duk duwatsu ne ai duwatsu ne bakakken duwatsu marasa dadin hawa ma duk wannan kuma oke na arafat eh ba sharɗi ne sai ka hawo kan dutse ba lalle a arafa akwai dutse lalle a arafa akwai dutse tabbas to amma ba a shar'anta ma sai ka hau kan dutse ba idan mutum dan ra'ayinsa kurin ya hau ba laifi dan dai yana dai cikin arfa amma kada a ɗauka wai addu'ar ba za ta karɓu ba sai an hau wannan dutsen yawa in ko mutum ya sa wannan ƙudurin ma to ya zo da bid'a kenan so ba a wani hawa wani dutsen arafa kuma ba shar'i bane a ƙasa ma za ka yi Allah zai karba so daga nan sallar daga an yi muzdalifa sai kuma a kwana ko sai washe gari sai a yi sallar asubahi a mash'aril haram Allah ya ce fadkurullah inda mash'aril haram shi ma nan an yi wani masallaci yana nan masjidul mash'aril haram kullun limamin insha Allah in yazo za a yi sallar asubahi wannan ayoyin da bakar yake karanta sai ga kamar yanzu Allah yake saukar da su malam wallahi a yi sallah asubai shari'a shine a zauna kuma sai a dan yi zikiri a ta zikiri na bayan asuba sai gari ya yi sha kafin rana ta fito sai kuma a kama hanya a tafi amma ya halatta ga masu rauni tsofaffi mata gajiyayyu waɗanda ba su da cikakken lafiya da ƙarfi ya halatta cikin dare su tafi ko ƙarshen dare su tafi kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim a riwayar abdullahi ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin iyalansa masu nauyi sai ya tura su can ƙarshen dare ya ce su kamar irin su sauda bintu zama al'amiriya mata annabi ce tana da nauyin jiki kwarai da gaske annabi ya hada ya ce su tafi kenan anan duk wanda ya je da iyayensa mata gajiyayyu ko iyayensa tsofaffi gajiyayyu to ba sharaɗi ne sai sun kwana a muzdalifa ba sai a tura su sai su ƙara gaba kafin hutamatin nasu kafin mutane su zo su tattake su abdafa amma duk wanda yake koshashe lafiyayye saurayi ko kuma dattijo mai ƙarfi ya tafi to ya saba wa Allah an yi kuskure ba a tafiya a ƙi kwana a Muzdalifa to wasu kuma suna zuwa su kwana a hemomin su Amina tunda an ce a kwana tunda akwai fili ne sanyi da waye sai su lallaba su tafi hemomin su to idan hemomin ku a cikin Muzdalifa suke dan akwai hemomin da sun shigo Muzdalifa wannan ba laifi amma duk wanda ya je kwana Amina to ya saba wa Allah kuma ya zo da abin da yake mahzuri ne shar'an wanda bai dace ba a kuma saba manzo Allah ne tunda ya ce khudu anni manasikakum waɗanda suke masu rauni ne za su iya zuwa kamar yadda na sau da su tafi kamar yadda na baku labari annabi ya yi sallah asubahi ya je mash'aril haram ya fuskanci alƙibla ya yi ta kabarbari ya yi ta la ilaha illallah ya yi ta addu'o'i hatta sai da gari ya waye sha hatta asfara jiddan shikenan to wanda bai samu daman tsayawa a mash'aril haram ba ba sai ya tafiya kawai sai ya tafi to yanzu daga nan kuma yanzu mun shiga ranar goma ga wata ko ranar sallah kenan to sai a tafi mina a kama hanya a tafi mina mina nan za a ta bugawa sai an je ta sai an ƙure ta in an ƙure ta a nan ne ake samun jamarat ranar goma ga wata a ranar goma ga wata ranar sallah kenan za a yi jifan dutse ne guda ɗaya aljamratul aqaba babban dutsen damun duwatsun guda uku ne aljamratul sughra aljamratul wusta aljamratul kubra ko aljamratul aqaba karamin wurin jifan ana cewa jifan shedan duk da ba shedan din ake jefa ba ana cewa dai babu babu inda wannan nasi yace a jefi shedan babu a cikin hadisi ko abuna kawai dai ana fassarawa ne har su larabawan ma su ma suna cewa shedan din wannan abin ya yi tasiri gare su dutse na farko wuri ne ake jefa na biyu na uku to ranar sallah daman suna ma rufewa hukumar saudiya suna rufewa yawwa ba yanda za ka yi sai dai ka yi haƙuri ka kashe ta ka sake kunnawa sai na ƙarisa ba ni sunan shi na farko ba za a jefa ba na biyu ba za a jefa ba sai na uku za a jefa alhamdulillah ana yin ƙoƙari ana hana mutane amma wani dan jaraba sai ya jefa ko an rufe wurin rabu da su makiya annabi ne mu sai mun jefa ka duba da Allah wai duk wannan hidimar da suke duk abin nan wai a matsayin makiya annabi ne to saboda ya taho da aƙida haka na ga wata rana a airport can mun zo namu dawo wata rice shekara aikin haji sai aka zo irin sai sojoji da 'yan sandan saudiya da suka zo za su yi alwala sun zo wajen mutum talatin duk suka zo suna alwala a famfanan da alhaji suke alwala duk sai suke ta shafa akan safa da takalminsu sai na ji wani cewa yau ka gani ko ka ga makiya annabi ka ga makiya annabi yace kalli wallahi tallahi ba sa wanke kafa su shafa suke yi daman malamin mu ya gaya mana mutanen nan ba sa san annabi wallahi sai na tausaya wa mutumin nan wai kaga makiya annabi mai kwanka ce kaga masu ilimi sun yi karatu har ma sun san hukuncin shafa akan safa shi kaga yanzu a wajensa tunda ya ga suna shafa akan safa makiya annabi ne Allah gyara mana to za a yi wannan jifa bi sab'i hasayatin tsakwarkwani guda nawa guda bakwai mislu hasal qasf ake cewa tsakuwar da ake ballata haka wanda yara suke sa su dan ballata bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wahida ba'da wahida daya bayan daya in mutum ya tattara kwaya bakwai din lokaci guda don samun sauki shortcut ko stacom ko ya zube su gaba daya to jifa daya yayi ka sa akwai masu yi wai incin ko soye yawa sai a ce alaji incin ko soye yawa haɗe su gaba ɗaya ka zuba ka wuce la yukallimu Allahu nafsan illa wus'aha a'a wallahi bai yi ba haka za ka yi haƙuri dan annabi guda ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ya jefa kuma yadda ake yi shine mutum zai sanya ka'aba ta ɓangaren hagun ɗinsa ka'aba ta ɓangaren hagun ɗinka haka sannan kuma mina a damanka sai ka fuskanci dutsen a haka sai ka jefa wannan gurin anan aka saukar annabi suratul baqara sallallahu alaihi wa alihi sallama yace haka da ramal ladhi unzilat alaihi suratul baqara kamar yadda wasu malamai suke bada kowace kowace tsakuwa za a yi hasa za a yi kabbara Allahu akbar ba a amfani da katuwa dan kaka je ka fasa kan wani kuma muna mutum ana so idan ya zo yana jifan nan kamar yadda yake khushu'i a cikin sallah haka ake so yi da tsoron Allah Allahu akbar ma'ana kana jin girman Allah a ranka khashi'an khadi'an mukabbiran lahi azza wa jalla karkai abin da mutane jahilai suke kana ihu kana la'natullah alayka shaytan wani watsi na ke tsinan ne Allahu akbar ya jema masa shi da yake diga ne ya dauka shaytan din ne akwai wa man yu'azzim sha'irallah fa inna min taqwal qulub to bayan bayan jifa yanzu ranar sallah aikin da zamu yi bayan mun yi jifa um, ramyul jamara sai kuma mutum ya je yanka yanka kuma daman ka riga ka sai dabba alhamdulillah kuma saudiya ba sa bari kowa ya je yanka ragonsa da garin bai zai shigo ba sai sa hukuma ta sa banki za ka je ka biya ka je ka biya ka sai dabbar ka insha Allah kuma suna yankawa duk wanda aka bashi wannan receipt din ya biya kuɗinsa to suna an yanka mai dabbarsa so su kuma ana dawowa da an yi jifan nan daman ana ta yankawa ne ana ta yanka to an yanka maka shine aiki na biyu ko dai ka yanka da kanka inda ya dama yanzu wannan damar babu ita ko kuma wani ya yanka maka shari'a ta bada dama wani ya yanka maka bayan yanka fa sai aski aiki na uku kenan na ranar sallah bayan yanka sai aski mutum zai je muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun ko kai aski kwalkwabo ko kuma kai saisaye Allahumma rahamil muhalliqin annabi yayi addu'a Allah ya ji kan masu yin kwalkwabo su katse kan gabaki daya shine fi'ilun nabi shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ayi askin gabaki daya in ba a samu dama ba akai saisaye din ba lifi askin baba kenan ina fata ana fahimta um, idan mutum yayi wannan to yana da dama a wannan lokaci um, ya wuce ya je dawaful al-ifada dawaful hajj kenan dawaful ziyara sunansa dawaful ifada ko dawaful ziyara ko dawaful hajj saboda Allah ce thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum sai ce me wal yatawafu bil baitil atiq to wannan dawafin rukuni ne aikin hajji dawafin ranar sallah amma alhamdulillah an yi rahusa ga wanda bai samu dama ba cinkoso yawa ya sake dawowa mina ya ci gaba da zaman sa washe gari ya je yayi ko ma ya bari sai ya gama kwanakin sa na mina 11 12 ya je dawafin sa amma wasu suna zuwa su sauke nauyi kawai a ranar ranar ne zaka ci zaka gane aikin hajji akwai wahala ka duba kayi ne a tsaye jiya ka zo muzdalifa ga sanyi kuma galiban sanyi ka tsinci tsakuwa a hanya ka taho ka yi wannan jifan cinkoso a lokacin ake mutuwa ka ji an cewa ne ya mutu ko mutuwan nan da ka ji ana cewa an mutu an mutu an mutu a wannan ranar ce ranar sallah din nan duk da alhamdulillah yanzu an gyara abubuwa suna tafiya cikin sauki kwarai da gaske to daga nan kuma wannan tafiyar da za ka yi daga minan nan ka je makka ka je ka'aba wallahi malam tafiyar maza ce duk wani wanda ya san bai da wani training kar ma ya fara ya koma mina kawai ya je zaman sa yan labatar yan zama a ci a koshi dan wallahi ba zai tafiyan ba zai yiwu ba da yawa akwai wanda zaga an loda su a wheelbarrow wheelbarrow zaga ana ana tura mutum in babu kuma wani goyon sa ake wallahi malam nan zaka gane in kana motsa jiki kaga amfanin motsa jiki wani wani cira ce take da masa gaba ɗaya cinyarsa ce take yayyagewa take babbarewa fata ta rinka barewa in gaya maka sai jini ba zai iya ba sai dai ya zauna yana ta fifita yana buɗe kafarsa yana karkadawa ko ya tafi da kodar maganin abin nan abin nan na'am ana ba da magani ko to wannan kenan an yi jifa an yi yanka to bayan an yanka akwai aski na manta ban gaya muku ba akwai aski ana gama yanka za a yi aski daga askin nan kuma sai a je a yi wannan dawafi sannan sai a yi sa'ayi in mutum ta mutu yake ma'ana ka haɗa aikin hajji da umarka to za ka yi wannan dawafi sai kuma ka ƙara yin sa'ayi amma wancan mai yin ifradi ko wanda yake yin ƙirani ai daman tun a farko ɗazu na gaya muku ya zo ya yi dawaful gudumi sannan na ce muku ya yi sa'ayul hajji to wannan sa'ayin da ya guda ɗaya ya wadatar masa kenan duk wanda zai je ya yi sa'ayi in ka ga yana yin sa'ayi to tamattu'i yake ina fata ana fahimta yawwa ko kuma mai ifradi ne ko ƙarin amma bai yi ba ana iya samun alhazan da idan ya je ya yi dawafin nan na ƙudumi to ba zai je sa'ayin ba to ana iya jinkirta shi Allah sa kun gane jawabina ana iya jinkirta dawafin nan na na ifradi ai sa'ayi sorry sa'ayi nake so in ce da kuma kirani to kenan in mutum bai ba kaga zai je hadu da mai yin tamattu'i sun hadu yana yin sa'ayin sa saboda wannan sa'ayin dole ne tilas ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ya koya mutane yace khuzu anni manasikakum to idan an yi wannan me za a sai a dada dawowa mina sai a dada kwana kuma za a yi ta zikiri a yi ta ambaton Allah a yi ta addu'o'i na gaya muku za a yi sallah azhar akan lokacinta a yi kasaru la'asar akan lokaci a yi ta kasaru sannan kuma a ci a sha ba laifi a saka kayan gida in kai wannan aikin guda biyu a cikin ayyukan nan da na jera mana ɗazu guda biyu kawai idan ka yi halatta ka sa kayanka na gida ko ce uku ma za ka yi tunda ka yi jifa an maka yanka ka yi aski sai ka saka kayanka na gida wannan ɗawaful hajji ɗawaful ziyara ɗawaful ifada da kayan gida ma ana iya yi so daga ranar sallah alhaji zai iya cire wannan ihramin ya huta sai ka ajiye shi ka sa kayanka kuma duk kayanka na kwalliya da ado ana yi za a zo a kwana ɗaya washe gari ranar sha ɗaya ga wata idan rana ta yi zawali za a fita aje a yi jifa ranar aiki uku ake jifa wuri uku ake jefa za ka jefi gurin farko tsakuwa guda bakwai wuri na biyu in ka jefa gurin farko tsakuwa guda bakwai za ka tsaya ka yi addu'a a gefe ka daɗa jefan wuri na biyu shi ma ka yi addu'a sannan ka daɗa jefa wuri na uku kaga ka yi jifa nawa uku to ka gama aikin wannan rana na sha ɗaya ga wata me za ka yi sai ka daɗa komawa mina haka Allah ya ce haka annabi ya ce kai ta kwana a cikin wannan tantin a ta cin abinci saboda ayyamu akalin wa shurb ne wa zikrullah da ambaton Allah sai kuma ranar sha biyu ga wata sai rana ta yi zawali shi ma rana azhar ta yi kenan sai ka tsinto tsakuwanka guda ashirin da ɗaya ka zo ka daɗa jefan wurin da ka jefa jiya na farko da na biyu da na uku sai kuma me in ka ga dama daga minan a wannan rana za ka ƙullo jakarka kana gama wannan jefan ranar shi kenan kawai sai ka wuce maka ka gama aikin hajjinka sai ka jira ɗawaful wada'i ɗawafin bankwana in jirgi ya kira sai ka je in an gaya ma rana kaza za a tafi jidda sai ka je ka yi ɗawafi ka yi bankwana da aikin Allah ka gama aikin hajji to wanda ya ga dama zai iya jinkirtawa ya ƙara sha uku ga wata wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa liman ittaqa ka ƙara kwana na sha uku wasu suna yi wasu kuma gaskiya ba sai galiban ba a yi amma yana da daɗi inda mutum zai tsaya yi yana da daɗi kwarai sai dai zaka ji ba kowa duk an tafi sai dai ɗaiɗaiku wasu kan ji su haɗu a wani wuri kuma idan mutum ya tafi din zai je jifa salami lafiya ya je sa'ayinsa da dawafinsa bai da matsala to to amma dai galiban alhazai tafiya ake daga cikin kurakuran da alhazai suke yi shine wallahi manta suke suna yin aikin hajji a wannan lokacin manta suke kwata-kwata malam ka ga yadda ake alfahari da ganila da shadda ban sani ba ko akwai shadda da tafi ganila yanzu ko gezinoni kai malam zaka ga zaka ga riga ta fitar hankali ina ma dan Allah aka sa ta dan yau Allah godiya fakhran wa riya'a mata akar makalla mata mata mata in kaga abin da suke abin da ya baka mamaki matuƙa a caɓa kwalliya dama maganar hijabi kan Allah ya ji kansa wallahi kaɗan ne suke sa hijabi ba su da yawa yale ake zubawa sosai kuma a yawon sallah sosai a yi ta zagaye jihohi mu je kaduna mu je mu gaida wani mu tafi jihar taraba mu je tafi jihar kaza yawo sai a kai sha biyun dare maza da mata suna hira a ƙarƙashin manya-manyan fitilun na baki hanya hira billahi azimu maza da mata za ka rinka gani ana zaman hira ana soyayya sosai da ɗaukan hoto kuma ba inda ya fi ƙazanta ina gaya muku iya ƙazanta irin ƙasan Najeriya da Ghana ba kyau ko Nijar za ga da ɗan sauƙi-sauƙi wallahi amma ka zo Najeriya dama ma duk sauran ƙasashe ma masu jin Hausa in suna so su more mu tafi Najeriya ake cewa ga gadara baka isa kai wa mutum magana ba ji yake ya biya kuɗi kuma a Najeriya ma ba na so in faɗi jihohi akwai inda suka fi ko ina rashin mutunci amma ba ran faɗa ba bai zai yi ba da saura ba yanzu ba tukuna kada sakataren alhazan ya turo a naɗe ni ba ku sani ba wallahi nake gaya muku ba daɗi ba daɗi na gaya muku akwai shekarar da ni na san lokacin da wallahi mala aka kamo ni ya bi wata abin ɗaki ƙwarai kuwa a cikin hemomi ka ga namiji malam yana zaune a gefen mace ƙugunta na haɗa ƙugun shi ko a wajen sayan abinci kazanta hajiya bai ko mun tuwon ɗari biyu hajiya ba ni aka alhaji ba ɗari biyu ake cewa ba riyal ake cewa ya ɗauka gida yake tuwo ba a duk duniya ba inda ake cin tuwo irin Najeriya a duk duniya ina gaya muku idan an zo aikin hajji da da Umar daman shi alhajin Najeriya daman in ma aka ajiye shi unguwar da babu takari ba tuwo to hukumar Saudiya za ta sha zagi shi duk inda muke muna zagin takarin amma suna tare da mu tuwo sai ka ga babban mutum ya ce a nemo tuwo wallahi malam tuwo ya mana tasiri fiye da yadda kake tsammani wallahi tallahi amma kaga sauran yan kasashen ba su ma san me tuwon ba to akan tuwon nan malam wallahi lahi ake sai ka tarar da mutum talatin a gaban ka ana jiran tuwo amina shi yasa ba karamin kuɗi suke samun masu yin tuwon nan to ba wannan ne cin tuwon ba laifi ba daidai ne a ci tuwo a ci duk abin da za a ci a karma kalla amma sabon Allah da ake yayi yawa yan mata in sun tafi aikin hajji ba masu kulawa da su abubuwan da suke ba a cewa komai kaga yarinya budurwa ta yi kwalliya ta yi ado ta yi abubuwa dai ba a cewa komai samari kaga yadda irin shigar da suke abin ba a cewa komai saboda ana gadarar shekaran jiya an tsaya arfa Allah ya yafe musu zunubi bari su sake bude sabon littafi su ta yanka tsaya to Allah ya mana afuwa idan an yi haka an gama aikin hajji sai kuma a zo a ta haɗa kaya a je a ta ɗaura kaya kuma wannan sai kuma abinda Allah ya sai kilo kuma sai a je a ta rikici da jirage sai kuma a dawo wannan shine da a takaice dangane da abinda shari'a ta nuna mana na aikin hajji muna fatan Allah ya sa muna da rabon halatta Allah kuma ya fi mana kurakuran mu sauran bayanai insha Allah sati mai zuwa ya zo abinda ban faɗa ba zan ciccikata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh